بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yanzu dare ne na Alhamis, 26 ga watan Dulhijja, hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu daidai da talatin ga watan Oktoba shekara ta dubu biyu da sha uku. a ci gaba da karatun littafin al-intisar lissahabi wal'al min iftira'atis samawi al-dhal al-qism al-awwal ar-raddu alayhi fi kitabihi thumma hatadait ta'alif dr ibrahim bin amir ar-ruhaili Allah madaukin sarki ya mai sakayya da alkhairi in ba manta ba a bayan da malai ya karkare mana bayanai dangane da sukan da wannan ɗan shi'a yake wa sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kafa hujja da wasu ayoyi ta hanyar fassara su da murɗe ma'anansu saɓanin fassaran da Allah da annabi suka yi musu kuma saɓanin fahimtar da malaman farko suka yi to sai malin ya canza faifai ya kawo mana irin soke su burutsu da wannan ɗan shi'a ya koma yana yi dangane da sukan sahabbai ta hanyar gayyato wasu hadisai na annabi da murɗe ma'anansu da ba su fassarorin da ba haka ne hakikanin fassararsu ba daga ciki a shafi na 119 a cikin littafin dait ya kawo cewa ra'ayin annabi dangane da sahabbai sai kawo hadisin haud wanda a jiya in ba a manta ba mun karanta ɗaya daga cikin lafuzan hadisan wanda wancan hadisin da muka karanta a jiya al'imamul Bukhari ya ruwaito shi. Wa ƙala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama har ila yau tijjani as-samawi ar-rafidiyul khabis ya kawo hadisi na biyu cewa annabi ya ce, Inni faratkum ala haud ya ce, Ni ina jiran ku a tabkina, man marra alayya shariba. duk wanda ya wuce wannan tafki to zai sha wa man shariba duk wanda ya sha wannan ruwa na tafkin lam yazma abadan har abada ba zai ji kishi ba sannan sai ya ce layyaraddanna alayya a kawamun ya ce lalle za a zo man da wasu mutane za su wuce wannan tafkin a arifahom na san su wa ya arifuna ni su ma sun san ni summa yujalu baini wa bainahum sannan sai a raba a shiga tsakanin ni da su fa aqulu zan rika cewa ashabi fa yuqalu innaka la tadri ma ahadasu daka sai a ce ai kai baka san abin da suka kirkiro suka yi a bayanka ba fa aqulu annabi ya ce sai in ce suhukan suhukan liman gayyara ba'adi nisanta nisanta dai ga duk wanda ya canza a bayana kun gano wannan da kyau ku duk wanda ya canza addini bayana to ummata gaye da ashi mala ya ce falmuta'ayyinu fi hazil ahadis abin da ya zama lalle a lura da shi cikin waɗannan hadisai allati akhrajaha ulama wa ahli sunna tijjani as-samawi ya ce wanda kun ga waɗannan hadisan malaman ahlus sunna sun fitar da su fi sihahihim a cikin ingantattun littattafansu wa masanidihim da kuma musnadansu la ya tatarraku ilaihi shakku wanda waɗannan hadisai da ɗai babu shakkan da zai iya hawansu fi anna aksara sahaba kada baddalu cewa abin da hadisan ke karantarwa wai mafi yawancin sahabbai sun canza wa gayyaro kuma sun musanya addini bal irtaddu ala adibarihim ya ce kai marar da suka yi suka bar addini a bayan bayansu ba'adahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wai a bayan rasuwan annabi illal qalilu sai ‘yan kaɗan alladhi abbara anhu bi muhillil al-ni'ami wanda annabi wai ya musalta su da abin da bai wuce tattakin dabbobi ba ɗan kaɗan ne ‘yan haka ‘yan ƙubul-ƙubul haka. Wala yumkin bi ayyi halin min al-ahwali Mala ya ce ba zai yi a kowane yanayi hamla hazil ahadis alal kismi thalith wai maɗauki wannan hadisai akan mutane na uku ba. وهم المنافقون سوني منافقي لأن النص يقول saboda nassin ya ce fa'aƙola ashabi in ji faɗin shi'an ya ce sahabbaina wale annal munafiqina lam yubaddilu ba'dan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace to ai munafikai a bayan annabi ba su canza addini ba wa illa in ko ne yace sun canza فأصبح المنافق بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا to zai iya cewa sahabbai kenan munafukai kenan a zamanin annabi bayan rasuwar shi sun zama muminai kenan dan dama a zamanin annabi munafukai kafirai ne in ka ce bayan annabi sun canza to sun zama muminai kenan to su muminan ne suka canza suka zama wa kafirai malam kallo wannan shirmi malam in an ce sahabbai sun yi ridda kenan masu radda ne suka rike kujerar mulkin manzo Allah har shekara talatin kuma addinin ya saura kenan suwa suka yaƙi su musailama ‘yan shiya suna cewa sabon da suka rage a musulunci ba su wuce mutum hudu ba in sun yawa ne mutum bakwai su ne dai suka yaƙi waɗannan jama'a mun gano wannan wal jawab to amma dai an sa kan haka anna hadaini hadithaini mala yace waɗannan hadisai nashi guda biyu alladaini zakarahuma wanda ya ambace su sahihani hadisai ne ingantattu akhrajahuma al-bukhari fi sahihihi dukkanin hadisan bukhari ya fitar da su a cikin littafin shi as-sahih a kitabun riqaq babul haudi fatul bari juz'i na 11 shafi na 464 shafi na 465 a lamba hadisi na 6584 da lamba hadisi na 6587 kaji inda da san suke ma cikin bukhari in bai sani ba a gaya mai wa akhraja muslimun athani minhuma hadisi na biyu daga cikin muslim ne fitar da shi a kitabul fada'il babu ithbatul haudi a ƙarƙashin babin da ke tabbatar da tabki ga annabi a mujalladi na hudu lamban hadisi na 1793 a lamban shafi na 229 malin yake cewa walil hadithaini riwayatun waɗannan hadisai guda biyu kowanne an ruwaito shi da ruwayoyi masu yawa mabambanta da juna shine riwayatun ku riƙe wannan ukhra akhrajahuma shaykhani har ila yau dai bukhari da muslim ma su suka ruwaito waɗancan ruwayoyi da lafazza mabambanta da juna wa ghayruhuma min al-a'imma fi kutubus sunna mala yace da ma wasu wanda ba bukhari da muslim ba da suka ruwaito hadisan a cikin littattafan sunna wala hujjata fi hadhihi al-ahadith bihamdillah mala yace muna godiya ga Allah bai da wani hujja cikin waɗannan hadisai alama za'ama hazar rafidi a bisa maganan da wannan ɗan shi'a ya ruwaita ya faɗi min alƙawli bi riddati sahaba da ya ce wai sahabai sun yi radda illal qalilu minhum illal qalilu minhum sai dai wai ƴan kaɗan daga ciki wannan maganan da ya faɗi ƙarya ne zuƙi ta mallici ba gaskiya ba ne mala ya ce kama huwa mu'taqadu salafihi min rafida kamar yadda yake shine abin da magabatan shi daga cikin 'yan shiya suka ƙudurta a khazahumullah Allah ya ƙasƙantar da su. Wazalika anna ashaban nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi sallama mimma la ya ƙabalun niza'a Mala ya ce ba don komai ba sai don su sabon annabi su ɗin nan ba zai yiwu ma jayayya ta samu gindin zama fi adalatihim in an maganin adalcinsu ba. ba wanda zai jayayya ballantana a kalli jayayyan shi a ce mara ba awi tashkiki fi imanihim ko wani ya zo wai yana ƙoƙarin shakka da samu al'umma shakka dangane da imanin sahabbai ba'ada ta'addilil alimil khabir bayan da masani gwani wajen iya ba da labari ya adalantar da su ya tabbatar da imaninsu cikin littafin shi wa tazkiyati rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma tsabtacewa da tsarkake wanda annabin Allah ya yi masu fi sunnatihi a cikin sunnan shi to kuma waye zai shakka waye zai tambaba in ka ce sahabbai ba adalai ba ne da wa kake jayayya da Allah ko annabi waye ciki sa'anka kuma wa kare na a ciki kake jayayya da shi wa sana'illahi wa rasulihi alaihim ajmala sana kaga yabon da Allah maɗaukin sarki da annabi suke masabai shine yabo mafi kyau mun gano wannan dan duk wanda ma yabe su ya maimaita na Allah da annabi ne amma ajmalu sana huwa ma suniya alaihimullah wa rasula kun gano wannan mala yace wa wasfihim bi ahsani sifat da kuma siffanta su da mafi kyan siffa mimma huwa ma'lumun mutawatirun wannan abu ne sananne da ya zo ta hanyoyi birjik min kitabillah cikin littafin Allah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma sunnan annabin shi alama ta kaddama naqalu ba'din nususi fi zalika malai ce mun gabatar da nassoshi akan haka ka je ka duba shafi na 215 217 345 348 a cikin wannan littafi duk an tabbatar da waɗannan nassoshi da Allah da annabi suka yabi sahabbai Mahala ya ce, Wali hazatta faƙa shirrahul hadithi da wannan ne waɗanda suke sharhin waɗannan hadisai suka haɗu min ahalus sunna daga cikin ahalus sunna ala anna sahabata gairu ma'annina bi hazal hadisi ba su ake nufi da wannan hadisin ba wa annahum la yujibu la yujibu qadahan fihim domin babu abin da ke nuni a kan suka gare cikin hadisan kwata-kwata ba ma da su ake yi ba kuma a cikin hadisin ba abin da ke nuna suka game da sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam in ga taba dan shi sai ce ai annabi ya ce ashabi ashabi a'a duk wanda kace ma sahabi ya zama sahabin annabi kenan Qur'ani ya kalli su Abu Jahal ya ce wa ma sahibukum bi majnun abu jahali da abu lahabi da wa da wa duk sahabbai ne su ma ka qur'ani ya ce wa ma sahibukum bi majnun su suke ce ma annabi majnuni ba su ba wa ma sahibukum bi majnun kalmar sahib din na ga amfani da ita shike na zama sahabi jama'a mun gane wannan waɗannan kidahoman ko da haka suka rude irinsu ne sun zo kalman wajaraka dhalan fahada sai da kasa fassaruwa o jarka mun same ka ballan tunanin kalman bal tana zuwa da kalman bata ne kun gano wannan kalman bal na zuwa da kalman mantuwa an ta dilla ihdahuma fa tudhakkira ihdahuma al-ukhra in ɗaya ta manta sai ɗin ta tuna mata an kira wanda ta manta da cewa me dal kun gano wannan da kyau sannan kuskure ma ana kiran shi da me dal inna abana lafi dalalin mubin babanmu yana kan kuskure mabayyani idan babu wani shiriya a hannunka ko shari'a ana iya kiranka da dal kuma ba na bata ba shine Allah madaukakin sarki ce wa wajadaka dalan fahada mun same ka babu wata shari'a a hannunka sai muka baka ma kunta tadari mal kitabu walal iman kalman dal na zuwa da kalman batacce batatan duk wanda ya shirka da Allah faƙadar dalla dalalan mubina wannan ya ɓata ɓata a fili kuna fahimtar wannan to a kalman sahib take abokin faɗan ma sai ka ce mai sahibinka abu horera an ba shi gadin zakkan da kai aljani yana zuwa yana sacewa amma sun haɗu da annabi sai ce ma fa'ala sahibuka ko ma fa'ala asirukal bariha yana kiran shi da sahibin shi sahibin shi ne abokin shi kun gano wannan da kyau ku har wanda ba ku taba haɗuwa da shi ba ɗaruruwan shekaru ma in ya bi take take irin naka sai a kira shi da wa sahibin ka sai a ce ka ashabi malik tazaras da malik ƙashin ta kai wajen shekara ɗari biyar ma ba san juna ba isa kalmar sahib ba lalle kalmar sahabi take nufi ba da Allah ce wa ma ja'alna ashaban nari illa mala'ika to shikenan mala'ikun da ke azabtar da 'yan wuta su ma duk sabon manzo Allah ne jama'a muna fahimtar wannan da kyau ko kazan shi makaho in ya makance ɗaruruwan shekaru ran nan sai yake gamdakatar sai ya bude ido sai ya gaza kara sai idan ya ƙara makancewa to duk abin da ya zo in aka ce ka taɓa ganin ga wani dabba mai suna giwa sai ce giwa ta kai girman zakara dan shi duk abin da zai auna yanzu da ilimin shi ilimin nan nashi ya sunan shi zakara bai san wani abu da ya wuce wannan ba kuna fahimtar wannan da kyau ko Allah maɗaukin sarki ya samu dace wannan ne ya kiɗi ma 'yan shi'a suka kasa kalman suka kasa fahimtar kalman ahalu da Allah ya ce inna ma yuridullahu liyudhiba ankumul liyuzhiba ankumur rijsa ahalal bait wa yutahhirakum to wai dan me aka ce kum sai aka ce saboda zuwan ahalin ne suka kasa fahimta koko suka fahimta suka ki fahimta to wannan shi ma fa haka ne annabi kowa yana ce mashi me sahibin shi kowa sahibi yake cewa to dai bari mu ji abin da malamai suka faɗi qala ibn qutayba fi ma'arid raddihi ala rafida ibn qutayba a cikin ta'wil mukhtalaful hadis shafi na 279 da yazo yi ma yan shi'a raddi sai ya faɗi fistidlalihim bil hadis ala raddi sahaba ala riddati sahaba wajen ƙoƙarin su kafa hujja da wannan hadisi wai su tabbatar da cewa sahabbai sun yarda sai ya ce fa kaifa ya juzu an yarda Allahu azza wa jalla to ta yaya Allah maɗaukin sarki zai yarda an ƙaumin game da mutanen da wa yahmaduhum Allah yana yabansu wa yadribu lahum mathalan fit tawrat wal injili har yana buga misalin cikin at-taura da injila wa huwa ya alama annahum yartaddu ala aqabihim kuma Allah na sanar kuma za su yi ridda a bayansu ba da rasulihi sallallahu alaihi wa sallama illa an ya ƙolo in har suka ce eh Allah na sana amma ya haka to ‘yan shiya suna son su ce ne inna hulan mi'alam cewa Allah yana tattare da jahilci bai sani ba shi yasa ya tayaban su wa haza huwa sharral kafirina duk wanda ya faɗi wannan ya fi kafiri sharri wannan shine kafir kafir namijin kafiri ba ta yadda zai Allah ya yabe su ya san alherinsu amma kuma wai yana sana za su yarda ba wanda zai faɗi wannan maganin sai arni ana fahimta wannan bayani kenan wa qala al-khattabi abu suleiman al-khattabi ya faɗi ya ce lam yartadda min sahaba ahadun cikin sabon annabi ba ko mutum ɗaya da yarda wa inna martadda qaumun min jufatil arab wanda suka yarda su ne ƙauyawan nan da muka ba da labari wanda Allah ya ce wa ra'aitan nasa ya na fi dinin lahi afuwaja an ga mucin kasuwan musulunci zamanin annabi ƙarshen rayuwan shi suka yi ta musulunta jifatul badiya kun gano wannan wani ya zo ya musulunta saboda kwaɗayi ka karanta muƙaddimar littafin alfarqu bainal firq wanda muke karanta duk ya ambaci abin da yasa da yawa suka zo suka musulunta wasu tsoro wasu kwaɗayi wasu kuma makirci annabi na rida sai suka watse suka annabi na rasuwa astaghfirullah annabi na rasuwa sai suka yi me duk sai suka yarda mun gano wannan nake ku duk sai suka yarda to shine su Abubakar suka kafa yakan su Allah ya sa mu dace to shine sai yake cewa mimman la nusrata lahu fid din wanda ba su da rabo kwata-kwata cikin addini su ne suka yarda wa zalika la yujibu qadhan fi sahaba al mashhurina wannan gaba daya babu wani masoka ga sahabbai shahararru wa yadullu qawluhu usayhabi kuma abin da ke nuna wannan shine akwai ruwayan ta zo ta ce usayhabi yan sahabbai ala qillati adadihim kun gano wannan da kyau ko waɗanda ma din za a kora fa yan kaɗan ne ba wasu masu yawa ba ne yasa ya ce ‘yan sahabbai na a bar su dawo to sai aka ce wai a'a wai sahabban annabi ne kuma ka san wani irin ikon Allah da Allah ya kaddari sayyidina ali shi zama khalifa kai tsaye na annabi ko yan shi'a shi za su zaga su yabi su abubakar ko gano wannan da kyau ko saboda yahudanci ne abin duk yanda ka yi ko in ka mara ma yan shi'a baya ma anan ɓata matsala za ka samu duk yanda kai da su sai ka samu matsala da su Allah ya sa mu dace wannan hadisi ya ce na qalahu anhu ibnu hajar fi fatal bari ibn hajar ya wannan jawabi cikin fatawar bari mujalladi na sha ɗaya shafi na ɗari uku da tamanin da biyar wa dihilawi malam dihilawi ya ce inna la nusallimu annal murada bil ashab ba mu yadda cewa abin da ake nufi da sahabbai ma huwal ma'alumu fi urfina kun gano wannan shine abin da yake sananne cikin abin da muke nufi ba balil murad bihim mutlaqul mu'minina bihi sallallahu alaihi wa sallam to da shi annabi fa duk wanda ya imani da shi me yake ce mai sahabi duk wanda ya gane cikin gayyen shi ya sunan shi sahabi ko wane ne ko munafiki ne ko wane ne sunan shi wa sahabi kuna fahimtar wannan da kyau ku amma ce ba sahabban annabi sahabbai a raba su da sauran mumine ko wannan urf ne na musulmi da suke kallonsu da shi amma shi annabi kowa mai ce sahabi shi sa lokacin da aka ce annabi ya karkashe waɗannan munafukai sai ce a'a kar a ce muhammadu na kashewa sahabban shi ko ba ku gane ba to shine sai yake cewa almuttabi'ina lahu waɗanda ke bin shi وهذا كما يقال للمقلد لأبي حنيفة ما yace kamar yadda ake cewa masu bin mazabin Abu Hanifa ashabu Abi Hanifa ana ce musu ashabu Abi Hanifa wa muqallidi Shafi'i haka wanda suke bin mazhabin Shafi'iyya ya qulu ko ana ce ashabi Shafi'i ba ga ake cewa ba wa haka za wa illam yakun hunaka ru'ya wajtima'un ko da ba su haɗu ba fa tazaran shekaru da yawa tsakaninsu sai a ce ashabuwa shafi ashabuwa abu hanifa ashabuwa malik kun gano wannan yanzu mutum bai taba ganin ka ba yana can wani gari in kira kawa sai ce ni ɗalibinka ne kai kuma da muke katu kai tsaye yanzu kai kuma menene kai ma ɗalibi ne shi da yake bayan duniya can shi ma waye ɗalibi ne shi annabi kowa ma abin da yake ce mishi kenan sahabi malin sai yake cewa waka za ya ƙular rajulu lilmadina almuwafiqina lahu fil mazhab ashabuna haka waɗanda suka wuce a baya can daga cikin magabata amma in kuna tafiya a kan network ɗaya na mazhabi sai ka jana cewa ashabuna kun gano wannan da kyau ku ashabuna almalikiyin kuna gano wannan da kyau ma annahu bainahu wa bainahum iddatun min sinin tare da cewa akwai shekaru masu yawa tsakaninku da su wa ma'rifatuhu sallallahu alaihi wa alihi sallama lahum amma da annabi ya ce ya san su ma adami ri'wayatihim fid dunya tare da cewa a duniya bai taba ganin su ba bisababi amaratin taluhu alaihim zai san su ne saboda alamomin da zai gani na kyalli a jikinsu na fatan mun gano wannan da kyau na kyalli a jikinsu to kuma wai duk wanda aka kora a tafki annabi in ya shiga wuta ba zai fita ba ne ku gano wannan da kyau ku ai in ka sha wannan ruwan tafkin ku ba ka ba me ba ka ba wuta to kuma in aka tashi tashin kiyama duk jama'ar annabi na farko da na ƙarshe su duka za su tafi wajen shi ne da mutanen kirki da mutanen banza duka mutanen Musa su ware mutanen Wawa su ware to an zo shine sai a raba nagari sai su sha ruwan tafki wanda za a wuce aljanna da su su kuma waɗanda suke mutanen banza mazinata mashayin giya macuta barayi yan damfara magulmata ma'annami ma duk waɗannan to su kuma sai a ware su kuna fahimtar wannan da kyau ko sai a ce sun canza daga yanda ka hana su ƙarya ka hana su shan giya ka hana su kaza duk sun canza wannan jama'a mun gano wannan da kyau ko akwai wanda aka je aka yi masa hisabi kuma annabi zai je cece su amma su sabon annabi ko ana buɗe lahira ko aljanna za a wuce da su su ne shan ruwan farko ai Allah ya sa mu dace ila an ƙala har zuwa inda yake cewa walau sallamna annal murada bihim da ma za a bar jayayya mu ce eh ku je mun yadda ma da sabon ake yi ma huwal ma'alumu fil urf abin da aka sani al'ayare abin da aka sani al'adance sabon ake nufi fahimul ladinar taddu min al'arab to sai a ce waɗanda suka yarda daga cikin larabawa ne ala ahadi siddiq a zamanin abubakar ne siddiq ba waɗannan sahabban da kuke son e min al'arab daga cikin ƙauyawa ala ahadi siddiq ni ne ce min al'arab su ne larabawa ai eh mene eh mana cikin larabawa ne min al'arab cikin larabawa cikin larabawa amma gidadanci ke ɗaukan ku ina fatan mun gano wannan da kyau cikin larabawa kawai ina fatan mun gano wannan da kyau ba lalle sai an yi idafin shi zuwa gawa ba zuwa ga larabawan ƙauye ina ganin duk wanda yake na aka ce mashi minal a arab cikin laraba shi ya fahimci su ake nufi a'a wannan kuskure ne ni na ɗauka wani abu muka faɗi wanda yake ba daidai ba ne ina fatan mun gano wannan da kyau a baya sai da muka ce daga cikin wa ƙauyawa jifatil badiya jifatil kaza kuma su fa aka maimaita anan kuma ina fatan mun gane in aka aka faɗi abu a baya aka je gaba ba lalle ne sai an maimaita shi ba mun gano wannan da kyau ku to shine yake cewa to bari ai da yaran naku min al-arab daga cikin ƙauyawa ala ahad siddiq shi ma zai ce a'a sai an ce larabawan ƙauye to larabawan ƙauye ina ba ta gane wannan da kyau ai barkaci a yaren karatu ko in ka zo ka ce cikin larabawa suka ne ai in dai za ka kawo sahabbai ka faɗi sahabi sai ka ce wa daga cikin larabawa kenan baya cikin wa baya cikin waɗannan sun da ka kira shi da wani suna kamar ka ce ashab da ikhwan ikhwan ba sa cikin wa ashab ashab ba sa cikin wa ikhwan kun gano wannan da kyau ku to shine ma ce ila an qala walau sallamna annal murada bihim ma huwa ma'lumun fil urf in muka sallama cewa su dai sahabban e mu yadda dai abin da muka sani a urufi a al'ada su ake nufi wa humul ladina taddo min al-arab sai mu ce to wanda suke ridda daga waɗannan larabawan ƙauye ne ala ahadi siddiq a zamanin abubakar wa qawluhu da maganar shi da yace ashabi ashabi li dhanni annahum lam yartaddu saboda annabi bai sani ba a zaton shi ba su yarda ba kama yi uzunu bihi ma kila fi jawabihi kamar abin da ake fahimta cikin jawabin da aka bashi da ya tambaye cewa ya ake koronsu sai aka ce innaka la tadari kai baka san ma ahadathu daka amma kaga a daidai cikin wannan hadisin kuma aje ma wancan magana yan shiya sun ce ba ma wai annabawa ba har limaman sun san gaibu to yanzu yan shiya sun yarda da wannan hadisin to hadisin annabi da kan shi ya shaidar da cewa innaka la tadari kai baka sa abin da suka yi a bayan kan kuma fa wannan hadisin ba annabi yana lahira ne ya aiko aka faɗi ba fa yana da ran shi ne ya gaya wa sahabbai inda su sabon ake suka ai ya rasu ya bar su da sai su ɓoye maganar kun gano wannan ba wanda ya fahimci wannan maganar sai su waɗannan la'anannun yan shi'a su sabon ma da suka ruwaito ba su fahimci haka ba ɗalibansu ma ba su fahimci haka ba don sun san su ba su yarda ba irin wannan fassarar da suke ko shine irin fassarar da kiristoci suke mafa wailin lil musallin azaba ya tabbata zai ce ga masallata duk mai sallah zai ce azaba ya tabbata gare shi yanzu in ne sallah wane sallah wane sallah ya kiyaye sallah ɗari bisa ɗari da wanda yake mata tsimbire yau ya yi gobe bai yi ba da wanda in ya yi yau sai shekara uku ya ɗaya duk masu menene duk masu sallah ne Qur'ani ce to masu tsambare din azaba ta tabbata gare su sai kiristoci sai suka ce duka ne da wanda yake kullun da wanda bai yi kullun shine fa wannan ko ba shi bane Allah ya tsare mana imanin mu jama'a za mu tsaya anan subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum